akan harama ko mun karanta fiƙi na ɗaukan harama dama arkan na aikin haji guda hudu ne kuma su nafsin wannan arkan guda hudu din a cikinsu ne guda uku suke zamo arkan na umra da umra da haji suna tarayya a ainihin abubuwa uku na rukunai wanda kowanne rukuni ne a umra rukuni ne a haji sai kuma aikin haji ya taƙaitu ko kuma ya kaɗaita da guda ɗaya shine tsayuwan arfa wanda suka yi tarayya shine harama da tsawafi da sa'ayi tsayuwan arfa kuma aikin haji yake banta da shi umra ba shi da tsayuwan arfa wannan hudun su ne arkan na aikin haji kaga wajen lissafi ba su da yawa wajen mutum ya kiyaye su ba su da yawa sai dai matsalan fikihun su din fahimtan su shine matsala yanzu kaga wancan sati ina jin gaba ɗaya mun gama shi ne a fahimtan ainihin ɗaukan harama yau kuma za mu yi fikihu na ɗawafi ya ce summa tsawafu sannan tsawafi shi ɗawafi lahuma rukuni ne ga su biyun hajin da umran gaba ɗaya ɗawafi rukuni ne duk mutumin da ya je aikin haji in bai yi ɗawafi ba ba shi da haji haka mutumin da ya je umra in bai yi ɗawafi ba ba shi da umra to zai fara sifanta mana ainihin fiƙihun ɗawafi yadda shi ainihin ɗawafi ɗin yake yace farko dai saba'an shi ɗawafi so bakwai ake kewaye ɗakin ƙaba idan mutum ya yi bai kai bakwai ba za mu ji me zai faru da shi ko kuma ya zai yi sannan abu na biyu bi tuhuraini ana yin tsawafi ne da tsarki biyu taharatul hadas wa taharatul khabas lalle ne wajibi ne mutum in zai tsawafi ya zamo yana da tsarki na hadas ma'ana ba shi da ainihin kari na wanka ba shi da kari na alwala yana da cikakken alwala sannan ya yi tsawafi duk mutumin da ya yi tsawafi ba alwala za mu ji yadda tsawafin shi zai kasance sannan tsarki na najasa ya zama jikin shi mai tsarki ne kamar jiya da muka san ainihin sharaɗi na sallah wasatiri hakanan da kuma suturce al'aura duk mutumin da zai dawafi dole ne ya zamo lokacin da zai dawafin al'auran shi a suturce mun ko san al'auran namiji mun san daga ina zuwa ina ne cibiya zuwa gwiwa mun san mace duk jikinta al'aura ne sai dai fuskanta da tafin hannunta wani kaulin da tafin kafa وبطل بحدث bina'un وبطل bina'un gini akan iya abin da ya yi yana ɓaci bi hadasin da kari idan mutum yana cikin ɗawafi ai mun ce sharaɗi ne a turai ne ba to idan mutum yana cikin ɗawafin ya yi ɗaya ya yi biyu ya yi uku ya yi hudu ko ya kusa gama na bakwai ɗin kawai sai alwalan shi ya warware to yanzu alwalan shi yana warwarewa ya kaga ya samu hadas ya samu kari to yanzu yana samun wannan karin idan ya je yayi alwala in ya zo ya ce zai gina akan abin da ya samu to wannan gini ya ɓaci kaga tunda muka ce gini ya ɓaci tushen ma ya ɓaci ke mun gane zancen idan ya je sake alwala ya zo dole ya sake sabon dawafi idan ya gina akan wannan sai mu ce wannan ginin ya ɓaci bacin wannan ginin tawafin shi dama kam tun da ya karye ya baci to kaga yanzu anan anan ne malamai suke cewa akwai yanayin da mutum zai samu kanshi dole sai ya ari mazaba ma'ana dole sai ya bar mazabarsa ya shiga wata mazaba in yana son mafita yanzu misali a ce mutum yana da sha'awa sha'awan shi kuma tana da ƙarfi sai ya zama a wannan zamani ya je aikin haji da ya je aikin hajin nan yana cikin aikin hajin nan sai aka zo dawaful ifada kowa da ya san dawaful ifada akwai inda in ka je yanzu haka dawaful ifada an ana yi saboda tsabar mayafin wannan yana gogan na wannan yana marmashewa kasan tayin ne amma sai ka ji kamar gashin raguna kake takawa wani wajen in ka sake aka ɗaga ta kafar ka ba zai taɓa ƙasa ba wani wajen sai ka tsaya a minti biyu minti uku baka motsa ba kuma sau bakwai za a kewaya kuma kewayen gwargwadon kusancinka da ɗakin ƙaba gwargwadon ainihin nisa ko kusanci idan ka yi nisa da ɗaki kan ka kewayo akwai nisa to sai ya zama ga mutum ya je a dawaful ifada din nan mewa tun irin sha ɗaya din na Allah ya taimake shi ya je yana so wai maza maza ya gama kafin azhar ya zo ya yi mina a azhar ya samu cikakken sunna yana yi yana yi yana yi yana yi har aka yi kiran azhar aka yi sallan azhar har kusan la'asar bai gama ba saura duk ya gama kawai sai ya samu kanshi gaba mace baya mace dan wajen ba bambanci kowa kawai ta kanshi yake kawai sai ya same shi gaba mace baya mace suna taba shi yana jin daɗi kuma Allah ya taimake shi ba abin da ya fita kuma mun ce alwala ya karya dawafi ya rushe to kuma gashi saura kaɗan ya gama kuma zaman yanzu ya fi dama kaga yanzu a mazhabin mu na malikiya ne shikenan yanzu dawafi kan yanzu ba maganar shi yanzu gumurzun kuma ya fita zai yi wani gumurzun yadda zai yi ya fita ya sake alwala zai yi to yanzu idan ya je sake alwalan ya zo ya sake sabon dawafi me zai tabbatar mana da irin haka ba zai ƙara faruwa da shi ba haka ba zai yi ba saboda haka yanzu a wannan halin mutum zai ce dama kasancewan wai shafa don jin daɗi ko jin daɗi don shafa in dai ba abin da ya fita malikiya ne suka ce alwala ya wuri saboda haka a mazahib hudun na akwai mazhaban da suka ce ko ka shafa da niyan jin daɗi ko ka ji daɗi in dai ba abin da ya fita alwalan ka na nan sai ya ce na liƙe a wannan mazhaban sai ya ci gaba warai kuwa warai dama ai mazhaban kici jihadi ne kai kuma mukalladi ne dama ai ana neman wai wanda ruwa ya ci ko takobi ta ko kama ba warai kuwa shi kenan sai kai takalidi da wani mazhaba kawai kana yin takalidi shi kenan ka samu a kanka sauki sai ka ci gaba ka karasa dawafinka dawafinka ya yi kun gane saboda in ka tsaya a kan ainihin ka cire a mazabarka to ba mamaki ifadar ba za ta yi ma a wannan ranar ba aha shine yace wa batsara bi hadasin bina'un yin gini ya ɓaci bi hadasin da zaran mutum ya samu kari alwalan shi na karyewa shi kenan dawafin da ya rushe in ya sake alwala sai ya sake sabon dawafi abin da ya yi na baya ya rushe mun gane wannan sai wa ja'alil baiti an yasarihi mutum in ya zo zai yi dawafin ya sanya ɗakin ƙaban ta gefen hagun shi misali nan ne ɗakin ƙaba in za ka yi dawafi dole ɗakin ya zama ta gefen hagunka sannan ka fuskanci gabanka tana tafiya ka kewaye ɗakin idan ka juya gefen dama ka sa ɗakin gefen dama ka kewaya sai mu ce kewayawanka bai ba dole sai ɗakin yana ta gefen hagunka haka idan ka yi ƙaƙara ka ce to ba dai an ce a tafi bane to ni gaskiya na fi jin daɗin tafiya ta baya ta baya sai ka kewaye ɗakin so bakwai ta baya ta baya nan ma bai yi ba ko ka fuska ko ɗakin yana gefen hagunka ko kuma ka ce a to yanzu abin da za a yi bari in sa ɗaki ta gefen dama sannan kewaya nan ma bai yi ba haka in ka ce to bari in yi tafiyan gefela sai ka fuskanci ɗakin kana tafiya ta haka da haka ka kewaye ɗakin ko ta hagu ko ta dama duk bai yi ba dole sai ka sa ɗakin yana gefen damanka sannan kuma ka fuskanci gabanka eh yana gefen hagunka sannan ka fuskanci gabanka sannan ka tafi sannan ɗawafi yawwa duk inda kai inda ka saba wa yanayin hakan da wafi bai ba shine wa ja'al baiti an yasarihi wa khuruji kulli badan kaga yanzu irin wannan fikihun fa dole ne duk mutumin da yake so ya je ba yana cewa wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna ba to ko mabrur din ba zai samu ba sai ka san yadda ake yi dan wannan dawafi din rukuni ne wanda in babu shi hajin ma babu saboda haka dole sai mutum ya koya sannan ya tafi kar ya je asara miliyan ɗin shi ɗaya da rabi a banza kuma ya je wahalan banza ya zo ba shi da haji yana amsa alaji a majazi ba haji ba wa kuruji kullil badani ani shazarwan hakanan idan mutum ya zo zai yi dawafi sai ya fitar da jikin shi gaba ɗaya daga dakalin ɗakin ƙaba shazarwan idan ka lura ɗakin ƙaba da za ka same shi tsiraran hoton shaka ta ƙasan ginin akwai wani dakali siriri wanda an sa zobe zobe wanda ake ɗaura rigan ƙaban a jiki wanda shi wannan dakalin ya ɗan fito daga jikin garin to lokacin da za ka yi ɗawafi dole sai gaba ɗayan jikinka baya cikin wannan dakalin kaga wannan duka yana kiɗaba ga wanda zai je mannu da ɗakin ƙaban yana ɗawafi kana ɗawafin jikinka yana manne da ɗakin ƙaban kaga wani ɓangaren jikinka yana fuskantar wannan wajen dakalin shi ma sai mu ce baka kewaye ɗaki ba ka kewaye ɗaki wani ɓangaren jikinka yana cikin ɗaki saboda wannan shazirwan ɗin asalin tarihin shi malamai suka ce lokacin da shawa za su gina ɗakin ƙaba kuɗin da aka haɗa dama an ce ba za a sa kuɗin haram ba ba za a sa kuɗin karuwanci ba ba za a sa kaza sai kuɗi na tsantsa na halal kuɗin halal ɗin da yayi kaɗan sai aka ce to a ɗan rage ɗakin to shine dalilin wannan ɗan rage wanda aka tura sai aka ɗan bar wani ɓangare a waje saboda haka wannan shazirwan ɗin da ya ɗan fito ɗin nan dukkan shi cikin ɗakin ne shi kuma mai dawafi cewa kai ɗakin zai kewaya ba wai ya shiga cikin ɗakin ya kewaya ba saboda haka dole kafin ka fara dawafi sai ka fidda jikinka daga shazirwan gaba ɗaya ya zama wani ɓangaren jikinka baya mukabalantan ɓaddar da za a sauko da kai jikinka ba zai taɓa wannan da kalin ya dokare shi ba sannan dawafi kai shine wa kuruji kullil badan an shazarwa sannan wasittati azru'in da kuma ainihin zira'i shida min alhijiri daga hijirin Isma'il a jikin ɗakin Ka'aba ka san shi ɗakin Ka'aba ɗaki ne wanda saboda darajar shi ba wani ɓangaren da ba shi da suna a jikin shi akwai rukun na Hajarul Aswad akwai rukunul Yamani akwai rukunul Shami akwai rukunul Garbi wannan abin nan rukuni rukunin su kenan sannan kuma akwai inda zaka ji an ce mizab gindin indororo sannan akwai hijiru isma'il inda aka dan kewaye din nan sannan akwai albab sannan akwai multazam kowanne suna ne mai zaman kanshi to shi ainihin hijiru isma'il wani guri ne a jikin ɗakin ƙaba zaka ga an ɗan yi gini haka an ɗan kewaye yana da ƙofa ta nan yana da ƙofa ta can amma cikin shi kamar ɗan baranda ne aka ɗan bari to wannan gurin akwai iya zira'i shida a ciki wanda cikin ɗakin ƙaba ne daga zira'i shida abin da ya gaba kuma shine wanda annabi ibrahim ya bari lokacin da annabi ibrahim zai gina ɗakin ƙaba bayan ya gina ya ɗan killace wannan hijiru isma'il ɗin ɗan kaɗan lokacin da aka zo ƙurayshawa za su gina ɗakin kuɗi da ya yi kaɗan sai suka ƙara zira'i shida a cikin hijiru isma'il saboda haka koda mutum zai yi tsawafi ya ratsa hijiru Ismail sai ya bar zira'i shida in yayi ya keta cikin ɗaya daga cikin zira'i shidan nan sai mu ce yayi dawafi wani lokacin yana ratsa cikin ɗakin kaba dawafin shi ba mun gane wannan saboda haka dole sai ya bar zira'i shida to amma in yanzu ne ma ba zancen zira'i shida sai mu ce dole sai ya bar hijiru Ismail ya kewaya ta bayan shi saboda ai garu ne in ka zo ka ce to bari ni iya zira'i shida zamu ce to ai ta kofar zaka shiga kana shiga kuma zaka taka cikin zira'in kaga da wafi ya rushe saboda haka in zaka kewaya dole ka kewaye hijiru Isma'il idan mutum ya zo ya ce kaga ga wata yar kofa kana dan shiga sai ka fita to kana shiga ka ajiye dawafin ka nan kana fita ka bar shi kwarai ko ba shiga ta wannan kofar dole ka kewaye a wannan ba komai ai dakin kaba ne ai wannan din wato wani irin hikima ne na ubangiji sai kaga wani dalili ya sa an yi abu tafiya an ta yi tafiya kuma sai ga abin ya zama alheri yanzu misali da can ɗakin kaba ya shigan shi ba matsala bane ko to da tafiya ta yi tafiya yanzu sai kaga sai wani shugaban ƙasa ne in ya zo sannan za a buɗe mar ɗakin ya shiga to amma yanzu kana so ka shiga ɗakin kaba kana shiga wannan gurin ka shiga tsaba saboda cikin ɗakin ne aka riga aka fitar da shi kaga kenan duk wanda yake so ya shiga ɗakin kawa ba sai ya je ya zama ko ya roƙo ko ya mai ba kawai ya zo ga ya Ismail yana shiga ya shiga kaba yawwa saboda haka ana shiga din ana sallah ba matsala dama na fila ai lokacin sallan farilla ana kora a rufe ai duk lokacin sallan farilla ba za ga kowa a shiga ba sai an kora an rufe sannan za a yi sallah an yi sallah sannan sai a buɗe mutane su yi tabaro aha yace wani sabal muƙabbilu ƙamatahu sannan duk mutumin da ya zo zai yi ɗawafi ba mun ce sunna ne ya je sumbanci hajarul aswad ba kaga hajarul aswad a jikin ɗakin ƙaba yake sannan kuma gurin yana da ɗan kwarin da in zaka sumbanta sai ka ɗan sa bakinka ko to yanzu in ka sa bakin ka din nan kana sunkuyawa in ka sumbanta bayan ka sumbanta a nan ne zaka fara dawafi ko to yanzu kan niyyar dawafi ka motsa sai ka taso ka tsaya daidai idan ka yadda kai niyan dawafi ka dan motsa baka daga ba sai mu ce ka dan fara dawafin nan wani bangaren jikinka yana cikin daki dawafin ka bai ba a gane dole sai mutum ya gama sumbantan ya miƙe ya tsaya ya zama jikin shi baya bangaren ɗakin sannan sai fara dawafi shine wani saba almuqabbilu qamatahu mai fuska mai sumbanta hajarul aswad sai ya kafa tsayuwan shi ya miƙe ya zama wani bangaren jikin shi baya shazarwa baya jikin baya cikin ɗakin ƙaba sannan ya fara dawafi dakilal masjidi sannan kuma shi dawafi a cikin masallaci ake yi mutum ba zai ce to saboda yanke shakku kar mutum ya je ya shiga ya zo yana dawafin a rika cewa wani bangaren jikin shi ya taba dakin kaba wani bangare ce kai bari in fita kawai ruga in kewaye masallacin ka san shi dakin kaba yana tsakiyar masallaci sannan akwai filin da aka bari da ake cewa al-mataf sannan bayan ka wuce wannan filin ciki kuma dakil shine cikin masallaci sannan kuma waje akwai wajen masallaci cikin masallaci inda ake yin sau ana sallah filin nan da aka bari ko inda yake haular kaba shine inda ake yin dawafi to idan mutum ya zo zai yi dawafi dole yi a cikin masallaci in ya fita wajen masallaci ya kewaye masallacin nan ma za mu ce ba kaba ka kewaya ba masallaci ka kewaya ba ka da dawafi dole ka yi shi a cikin masallaci ai shi yasa dawaful ibada din yake da wahala da an yadda a wajen masallaci ba ka nemi motan ka mai kyau ba kawai ka kewaye unguwan da masallaci yake ciki shikenan to amma dole sai ka shiga ciki kuma wila'an dawafi a jere ake yi akwai muwalat a dawafi kewayo bakwai din nan dole ne ka yi su a jere idan ka yi uku ka gaji ka ce kash bari mutum ya je dan shaki ya huta in ya gama sannan ya zo ya ci gaba ya muce bai ba in dai ka fara dole sai ka yi bakon gaba ɗaya sannan dawafin ka ya inganta ko shida ka yi ka bari ka je ka zauna ka huta ka ɗauki lokaci can an jima ka dawo ka ce za ka ci gaba ya muce dai ka fara sabo wancan ya rushe. za mu je kan shi wabce ba in ƙaba'a li janazatin mutum ya fara sabon ɗawafi in ƙaba'a in ya yanke ainihin ɗawafin li janazatin domin jana'iza misali dama in ana sallan farilla ka san daga an zo an fara ta da ikama kowa zai tsaya cak ya fuskanci ɗakin ya fuskanci alƙibla sai a yi sallan farilla ba to yanzu ana yin sallama in dawafinka bai kare ba dole ka tashi ka ci gaba to yanzu an yi sallaman ka tashi za ka ci gaba sai ka ji salatu ala janazati yarhamukumullah sai ka tsaya kana tsayawa kai sallan jana'iza shikenan dawafinka ya kare anan ka yanke dawafi kai sallan jana'iza dawafinka ya rushe ka gane shine yace wabta da mutum ya fara sabon dawafi in ya yanke don sallan jana'iza sai dai idan jana'izan ta ayyana ya zama ba mai yin sallan gawan gaba daya sai shi saboda ko ba wanda bai kowa bai iya ba ko kuma ba kowa a wurin sai shi to yanzu anan in ana tsoron jirkitan gawan wannan dan ya yanke saboda wannan laruran sai mu ce shi gaba da dawafin shi ba komai amma kawai a ikhtiyarin shi dan ya ji za a yi sallan jana'iza sai yanke dawafi yayi shikenan dawafi ya rushe au nafaqatin ko kuma ya mance guzurin shi misali mutum ne ya je ban ɗaki a cikin harami ya gama komai lokacin da zai da ya kunce guzurin shi sai ya samu wani guri ya soka inda ba mai gani ya ce saboda ka gani marabkani ne bari in gama a hankali na na tashin ɗauka kawai ya cire ya gama komai da ya ɗauki harami ya ɗaura to abin ka da mutumin da bai saba ba kawai sai ya fita wani yamma yana bunkuza kofa yana ci fajar kawai sai ya fita yana fita ya bar kuɗin a ciki yana cikin ɗawafi kaf sai ya tuna af ashe guzuri na yana ban ɗakin nan sai ya ruga to yanzu yana zuwa in ya ɗauko guzurin ya yi sa'a amma ɗawafi kan sai dai sake sabba wannan fitan da ya yi don ɗaukan guzurin shi ya aini karya mar ɗawafi shine au nasiya babahu ko mutum ya mance da wani sashin ɗawafin in faraga sa'ayuhu in dai har ya gama sa'ayin kafin ya tuna yanzu misali mutum yana ɗawafi ba an ce kewayo bakwai ba yana yi dama yana lissafawa da hannun shi na yi ɗaya na yi biyu na yi uku na yi hudu na yi biyar ya lissafa na shidan kawai sai ya sha'afa kawai ya yi niyan ainihin sa'ayi ya je ya yi taƙabilul hajar ya zo ya shiga sa'ayi yana cikin yin sa'ayin yana yi yana yi yana yi yana yi can sai ya tuna af ni fa dawafin nan shida na yi to yanzu a nan in bai gama sa'ayin nan ba ya tuna dawafi bai cika ba to yanzu ya dawo ya cike dawafin shi in ya cike dawafin shi sannan sai ya je sake sabon sa'ayi wancan wanda ya yin ya rushe amma in faraga sa'ayuhu in ya ya riga sa'ayin ya riga ya kare ya gama sa'ayin ya ji ya zauna yana ta hutawa ya sha wahala can sai ya tuna kaf ashe ba dawafin ma shi da nayi sai mu ce da dawafin da sa'ayin duk sun rushe duk sai kai sabo kaga wato wannan fiqihun yawanci ana kiyasta shi ne da sallah tunda dama ko a hadisi ya ce dawafi ai sallah ne sai dai kawai da ya halatta ai magana a ciki ne to yanzu misali idan mutum yana sallah sai ya mance wani rukuni a wata raka'a sai da ya shiga raka'an gaba ya yi nisa a raka'an gaban kamar ya kama suratul bakara yana yi yana yi yana yi ya daɗe yana yi sannan sai ya tuna a wancan raka'ar fa akwai rukunin da ya mance to yanzu kaga tunda bai riga ya fita sallan ba sai mu ce yana da daman dawowa ya cike wannan ainihin rukunin in ya da ya cike kuma wannan abin da ya din ba zai ji safa da shi ba raka an gaban sai dai ya sabo to ban abin nan tsakanin dawafi da sa'ayi kenan idan ku ya riga ya gama sallan yayi sallama lokaci yayi tsawo sannan ya tuna kaga sallar ta ɓaci to haka shi ma dawafi da sa'ayi ya gama sa'ayi dawafi ya ɓaci bai gama sa'ayi ba yana da daman ya dawo ya gyara amma in ya gyara abin da yayi na sa'ayi ba zai ji safa da shi ba وقضاه للفريضة amma mutum zai yanke dawafi lil faridati domin sallan farilla yanzu misali kana cikin dawafi kawai sai ka ji an tada iqama za a yi sallan farilla to yanzu wajibi ne ka dakatar da dawafin ka fuskanci alƙibla a yi sallan farilla da kai amma iya sallan za a yi ana yin sallama sai ka tashi ka ci gaba da dawafinka ba zancen tasbihi da tamidi ba zancen azkar na bayan sallah duk wani abu da ka sani sai bayan ka gama dawafin za ka yi sallar kadai ita ce aka yadda ka yanke dawafi dan ita na ban ji ba bai rushe ba bai rushe ba ai shari'a ce ta umurce ka kai kuma ai ba za ta rusa ba wani diba kamalu shauƙi amma an so mutumin da ya ɗauko gewayo ka san kowane gewayo yana cika ne da hajarul aswad ana ake farawa ana ake gamawa ana ake cika gewayo yanzu misali ka fara daga hajarul aswad idan ka fara yanzu misali a ce nan ne san hajarul aswad tunda ana sa alama ai ana fenti kore ko wanda in ka zo kan koren fentin nan shine hajarul aswad to ka fara dawafi daga nan kana yi in ka kewayo kan nan gurin kayi daya ka kewayo kayi biyu to yanzu ka kusa zuwa gurin sai aka yi ikaman sallah to an fi so ka zo daidai gurin ka tabbatar da ka cika wannan ainihin dawafin da ka dauko sannan ayi sallan ana yin sallama in uku ga zamu in kuɗi ne sai ka tashi daga nan sai ka ci gaba wannan kai haka ka aikata mustahabi amma ko ba kai ba ka tsaya inda kake ana yin sallah za ka ci gaba da inda kake ne aha wa bana in ru'afa mutum zai yi gini akan abin da yayi na dawafi in ru'afa idan yayi habo kamar da yadda ka san na sallah mutum yana sallah yayi wasu rako'i bai gama sallah ba sai habo ya zo mara ai muka ce idan ya je wanke jinin ya dawo ya ɗaura akan abin da ya samu na sallan to shi ma dawafi aka yi haɓo baya rusa shi kuma ba za ka ci gaba da yi da haɓo ba tunda akwai sharaɗi na ɗaharatul khabas dole ka je ka wanke haɓon in ka wanke haɓon sai ka zo ka gina akan abin da ainihin ka samu na farko in ra'aba au alima bi najasin ko kuma mutum ya gane wani najasa a jikin shi yanzu misali mutum ne yana cikin ɗawafi ashe rigan shi ɗin akwai najasa ya manta ne yana cikin ɗawafi sai ya tuna karab cewa rigan nan akwai najasa ko kuma a da rigan mai tsarki ne yanzu ne najasan ya taɓa jikin rigan to yanzu a nan an yadda ya je akrabu makan ya samu ruwa ya wanke yana wankewa in ya zo ya gina akan ɗawafin shi bai rushe ba wa adara ka bil qurbi amma idan har ya yi rakatan dawafi misali ya gama dawafin da wannan najasan bai sani ba har ya yi raka biyu na dawafi da ake na nafila bayan ya gama nafilan ya yi sallama sai ya tuna ab ni fa a jikin rigan nan akwai najasa ne dawafin nan da raka biyun nan to yanzu a kusa kusa ne sai mu ce sake wannan sallan kuma yanda dai zaka ji ko a adari yana cewa man salla biha nasiyan wata zakara ba da salami sai me a adafil wakati saboda haka to shi ma a adabil qurbi idan a kusa kusa ne ya sake nafila ma dawafin yayi in ko lokaci yayi tsawo da dawafin da nafilan gaba ɗaya sun yi kasancewa yayi da najasa ba zai cutar da shi ba domin ɗan shawara aha wa alal aqalli in shakka idan mutum yana da wafi sai yayi shakkun wai adadi nawa ne ne yana yi yana lissafawa yana yi yana lissafawa can kawai sai ya tsaya yana tunani wai shin kam wannan kewayon na hudu ne ko na biyar ne ko na shida ne ko ya kai bakwai ai zai iya yiwa wani ma zai iya ma gaba daya ki ne yake ma ya dauko tun daga farko wai wannan nayi daya ne ko biyu ne ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai shi gaba daya shi kowanne ma yana ganin kamar haka ne ala ayyi halin dai idan mutum yana shakku to bana alal akalli sai ya dauki mafi karancin biyu ne ko uku ko hudu kaga biyun shine akal sai ya gina akan biyun hudu ne ko biyar sai ya gina akan hudun ɗaya ne ko biyu sai ya gina akan ɗaya kawai zai gina ne akan akal ɗin yawa aha wa man shakka fin nuqsani ka tahaqquqi wa adarka ta bil qurbi wa in shakka wa jaza bi saqaifa ya halatta mutum yayi dawafi bi saqaifa akan rifi irin kan beni da ake dawafi a kewaye dakin kaba ya halatta amma da sharadin li zahamatin sharaɗin zama a ƙasa ɗin akwai zama mutum mai rauni ne ba zai iya yi ba to amma a sama ɗin za ka iya yi to ya halatta ka hau saman ka yi ɗawafi amma idan babu zama mutum ya hau sama ya yi ɗawafi wasu malamai suka ce ɗawafin shi bai ba sannan kuma saƙa'in ɗin nan in kana karanta fiƙihun da malaman malikiya kadima suna tsanantawa suna cewa saƙa'in ɗin nan fa ko wanda kharijal masjid ne saboda tausi'an da ake yi ana tausi'a ana tausi'a har an zo tausi'a ya fitar da ainihin masallacin da ake sallah yanzu ya fitar da shi wajen masallaci saboda haka sama din nan da yake kewaye din akwai gurajen da duk kharij ne ba dakin masjid na asali bane to idan mutum ya hau saman yayi wannan dawafin ya wasu suka ce bai da dawafi to kaga a wancan zamanin kenan da ba zama mu ko yanzu a saman ma ana zamar saboda haka kaga dole za ba mutane uzuri amma shi hawa kan sama dai kai dawa biyu suka ce di zamatin saboda zama wa illa idan ku babu zama mutum a ikhtiyar din shi ne ga a ƙasa ma zai iya yin dawafi amma ya hau sama to a ada ya sake wannan dawafin a ƙasa to amma da aka ce sake nan walam yarji ilahu idan ya bar garin ba zai dawo lahu dan ya sake wannan dawafin ba in dai har ya bar garin ko ya bar ariyan to ba za mu ce dole ka dawo ka sake wannan dawafin ba kawai da ana umarnin in kana kusa ka zo ka sake in ka bar gari shikenan ka tafi dawafin ka yayi kaga kenan sake ma ba wajibi bane kuma wala dama in mutum ya bar garin ba zai dawo dan ya sake ba kuma wala dama ba zai bada wani jini ba shikenan ya tafi dawafin shi yayi wa wajaba dawafi ɗin yana zama wajibi can ba mun ce wa dawafu muna lissafa rukuni ba to yanzu a nan ya ce wa dawafin yana zama yana zama wajibi qabla arafata kafin mutum yayi tsayuwan arfa ya zo ya dawafi shi muke cewa dawaful qudum dama dawafi kala uku ne akwai dawafi na rukuni wanda in babu shi aikin ba zai yiwu ba shine kamar dawaful ifada ko dawaful umra akwai dawafi na wajibi wanda in mutum ya bari ikhtiyaran zai ba da jini shine kamar dawaful qudum akwai kuma dawafi na nafila wanda mutum duk lokacin da yaso zai je yi dawafi to yanzu wannan dawaful qudum shi yake magana yace wa wajaba dawafi din yana wajaba qabla arfata kafin a je ayi tsayuwan arfa mutum ya zo cikin garin makka wajibi ne zai yi dawaful qudum ka sa'ayi hakanan kamar yayi sa'ayi shi ma qabla arafata kafin ya je tsayuwan arfa shi ma wajibi ne yanzu misali idan mutum ya zo zai aikin haji dama mun ce aikin haji kala uku ne zuwa hudu akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu'i akwai irdaf ko irdaf shine yake zama kiran ba to yanzu idan mutum ya zo zai ifradi lokaci bai kure ba kuma ba irdafi yayi ba to yanzu wajibi ne in ya shigo maka sai ya zo ya yi dawaful qudum kafin ya je arfa wajibi ne sai ya yi dawaful qudum amma da wayannan sharɗan ya ce da sharaɗin in a harama kuma in ya yi ɗawaful ƙudum tun da ainihin ifradi ne bayan ya yi ɗawaful ƙudum ɗin wajibi ne ya yi sa'ayi bayan wannan ɗawaful ƙudum ɗin idan ya zo ya yi ɗawaful ƙudum sai ya yi safa da marwan shi na ainihin haji idan ya yi wannan safa da marwan ya gama da safa da marwa yanzu ranar sallah in ya zo ya yi ɗawaful ifada yana gama ɗawaful ifada ya gama haji ba ruwan shi da ya shiga ya sake yin sa'ayi saboda dama ifradi ne kuma ya gabatar da sa'ayin shi bayan dawaful qudum wannan wajabcin in a harama minal hilli idan yayi harama ne daga hilli wajen gari amma idan mutumin garin makka ne lokacin aikin haji dama mun ce wa miqatu ahli makkata makkatu ba miqatin mutanen makka shine makkan ko to yanzu mutumin makka ne yake so yayi aikin haji ifradi sai ya harama a cikin garin makka to ba wani dawaful qudum a kan shi tawaful qudum hakki ne akan wanda ya shigo garin Makka daga Hilli ya dauko harama a Hilli ya shigo Makka zai tawaful qudum amma wanda dama a cikin garin yake kuma ya dauki harama da aikin haji a cikin garin ba tawaful qudum akan shi shine in harama min al-hilli walam yurahiq sannan abu na biyu lokaci bai kure ba amma idan lokaci ya kure dama ranar tara ga watan ran da ake yawon arban a ranar Allah ya taimake shi ya sauka jidda kuma zai ɗauki harama ya rugo ya zo gari gashi rana ta kusa faduwa in ya ce sai ya je ya shiga makka ya yi ɗawa fulkudum sannan zai sake kama hanya ya je arfa ba mamaki ma har alfijir ya hudo bai samu hajin ba kaga wannan lokaci ya kure yanzu shi ma ba zai kudum ba kudum ya faɗi a kan shi yana shigowa gari sai ya nufi arfa in ya je samu tsayuwan arfa kaga ya samu ainihin aikin haji shine walam yurahi idan lokaci bai kure ba walam yurjif kuma sharaɗi na uku idan bai goya hajjin akan umuran bi haramin a cikin harami ba amma misali da ya ɗauko niyan umra ne kaga mun ce dawabul kudin wajibi ne akan wanda ya harama da ainihin aiki haji ifradi ba ko wanda ya harama da kirani ba to shi da umra ya harama zai yi kamar tamattu'i kenan ya ɗauko haraman umra har ya shigo harami ko ya ma fara dawafi ko ya gama dawafi duk ai zai iya goya haji akai kamar yadda muka faɗa a baya to yanzu idan dama niyan umra ya ɗauko da ya shigo kuma bayan ya shigo harami sai ya yi niyya ya ɗaura hajin shi akan umran to yanzu yana ɗaurawa sai mu ce ba ɗawaful ƙudum akan shi tunda bayan ya shigo harami ne ko ya fara ɗawafin ma shikenan sai mu ce aikin umra ya shige cikin aikin haji yanzu wannan ɗawafin dole ya ƙare shi in ya ƙare shi yanzu aikin shi ya zama kirani saboda haka babu ainihin dawaful qudum akan shi sharadi uku kenan ba wa illa idan ku aka rasa ɗaya daga cikin sharadai ukun nan ya zamo yayi haraman a cikin gari ne kaga mun ce ba qudum akan shi ko ko kuma ya zo lokaci ya kure shi ma mun ce ba kuduma kan shi ko ko kuma ya yi irjafin hajin akan umra duk ba kuduma kan shi ko to da mun ce ai yayi safa da maro bayan ya yi dawaful kudum to yanzu a nan sa'a ba da ifada yanzu sa'ayin da zai yi safa da marwan sai ya bari yayi shi bayan ya yi dawaful ifada saboda me saboda shi safa da marwa baya zama akan dawafin da ba na wajibi ba ya zama ba a samu matsala ba lalle ne dawafin da zaka daura a kan shi zaka daura safa da marwa a kan shi in ma ya zama dawafin rukuni ko ya zama dawafi na wajibi amma dawafin nafila in ka daura safa da marwa duk da safa da marwan yayi amma za mu ce an samu matsala sai wani ciko ya biyo ka shine yace sa'aba da ifada to wa illa idan irin hakan ya same shi sannan kuma bai daura safa da marwan akan dawaful ifada ba fadamu safa da marwan shi yayi amma dole sai ya bada jini yanzu misali mutum ne ya dauko ifradi ya zo ya dawa fulqudum mun gani ya ɗauko ifradi ya zo ya ɗawa fulkudun ba mun ce ɗaura safa da marwan shi ba sai bai ɗaura safa da marwan a kai ba aha sai ya bari ya ɗaura safa da marwan shi akan ainihin ɗawafin nafila sai mu ce su ya ba da ainihin jini ko kuma mutumin da irin haka ya same shi na kurewan lokaci ba mun ce lokacin da ya zo dawaful ifada ya daura safa da marwa akai ba to da ya yi dawaful ifadan sai ya ki daura safa da marwa akai daga baya ya zo ya dawafi na nafila ya daura safa da marwa sai mu ce safa da marwan shi yayi amma dole sai ya ba da jini shine wa illa yawwa fadam in qaddama idan ya gabatar da shi dawaful ifada ya gabatar da shi sa'ayi din akan ainihin dawaful ifada din to anan ne zai bada ainihin aha walam yu'id idan kuma bai maimaita ba yanzu misali an umurce shi tunda ba a samu wancan sharɗan bai daura dawafin shi akan dawaful ifada to sai ya ki daura a dawaful ifadan kafin dawaful ifadan sai ya yi kokari ya je dawafin nafila sai ya daura safa da marwan shi akai sai mu ce to safa da marwan ka yayi amma sai ka ba da jini amma wannan jinin da sharaɗi walam yu'id idan bai dawo ya sake safa da marwan a bayan ifada ba amma idan yayi safa da marwa a bayan da ya zo aka ce masa ya yace wallahi safa da marwa nake so in je gabatar dan ranar sallar nan gaskiya akwai wahala da waful ifada ka ka gama da waful ifada ka yi safa da marwa akwai wahala yace na je na riga na gabatar ma sai a ce ayya ai tun da haka ya same ka bayan ifada za ka yi safa da marwa kwata-kwata ba zai yiwu ka yi safa da marwa kafin ifada ba sai ce to ai na riga na yi yanzu ya zan yi sai mu ce ka bari bayan ifadan ka sake safa da marwa in ya sake shi kenan ba jini a kan shi amma idan bai sake ba ya bar wancan safa da marwan da ya yi kafin ifada ya bar shi a matsayin shi ne safa da marwan shi na ainihin rukuni sai mu ce fadamun sai ya ba da jini shine wa illa fadamun in qaddamu lam yu'id amma ko da ya gabatar idan daga baya ya zo ya sake yin safa da maro bayan ifada sai mu ce wannan jini ya faɗi a kai to wannan a takaice shine fiqhun tawafi za mu shiga fiqhun sa'ayi ko ya isa to alhamdulillah ثم السعي سبع